akan ni'imomi da ya mana don ya yi alkawari cewa duk wanda yake gode masa zai kara masa ni'ima tsira da amincin Allah sabbata akan shugaban mutane gaba daya mai cetonsu a ranar tashin alkiyama da shi da iyalansa da sa'abansa jagorori masu hasken gabbe gabbai na gode wa Allah ina neman taimakonsa ina neman gafararsa kuma na tuba zuwa gare shi ina neman Allah ya tsare mu gaba ɗayan mu da sharrin kawo mu da munanan halayen mu da kuma ayyukan mu marasa kyau wanda duk Allah ya shirya da shi babu wanda zai batar da shi kuma wanda Allah ya batar da shi ba mai shirya da shi har abada ina shaidawa babu abin mota da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala a cikin mulkin sa kuma na muna gode masa tabaraka wa ta'ala shine mai iko akan komai kuma annabi Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne tsira da aminci Allah sabata a gare shi da iyalan gidansa da sabon shi da tabi'ansu da wanda suka bi su da kyautatawa zuwa ranar tashi alƙiyama ya ku wanda ku imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi duk abin da za ka yi duk inda ma za a je a dawo ka yi ƙoƙari dai ka mutu da imani ka yi ƙoƙari ka mutu kana islam ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah ku tuna ranar da za ku koma zuwa ga Allah ranar da za a busa ƙaho ranar da za a tashi na kabari ranar da duk abin da yake ɓoye da ɗan adam ya ɓoye shi sai Allah ya fankaɗa shi yau mutu bala sara'ir a nan duniya dai mutum zai saka riga ya nuna salaha ya nuna kirki ya nuna kaza a zahiri kai mu'amala da shi a matsayin mutumin kirki to amma a lahira komi a buɗe yake ƙarara ba a iya boye wa Allah komai yau matubula sara'ir ranar tonon asiri ranar bankaɗa asiri ranar da duk abin da aka boye shi wallahi sai ya bayyana in alheri ne zai bayyana in ma sharri ne dai akwai wannan rana haka mutane ku kudirce alheri a cikin zukatanku kada ka kudirce sharri da mugunta da ke ta a cikin zuciyarka kar ka bari datti ya lalata ma zuciyarka rigar ka fara sal amma zuciyarka ba ta da kyau gidanka mai kyau amma zuciyarka ba kyau motar hawanka mai kyau amma zuciyarka ba kyau abincin da kake ci mai kyau amma zuciyarka datti mutum gaba ɗayansa ba komai bane duk mutum wannan zuciyar ita ce mutum kuma ita Allah yake dubawa ita Allah yake dubawa yana duba zukata ne da haka mu yi ƙoƙari mu gyara sirrinmu da asirinmu mu yi haƙuri mu karɓi abu kamar yadda Allah ya kawo mana shi mu ji tsoronsa ko mu tuna wannan rana da za mu tsaya a gaban Allah wa tukshafu dhamayir ranar da za a bambance tsakanin fajiri da fasiki kiyama kenan Allah san mu cika imani dan wana musulmi daga cikin abin da yake taimakon bawa ya gyara sirrinsa ya gyara zuciyarsa shine yayi kokari ya sawa zuciyar tsoron Allah khushuwal qalb kamar yadda kake kokari ka rufa kanka asiri ka nemi abincin da zaka ci ka nemi abin da za ka yi kaza ka nemi ka rufa iyalinka asiri ka taimaki yayanka ka taimaki kaza buge-bugen da kake a rayuwa da make-maken da kake yi to kuma kai ta buge-buge da make-make da za ka gyara wannan zuciya don wallahi idan ka kuskura ka mutu zuciya ka ba ta da kyau ba ta da kyau wallahi sai dai ka ga ana shiga aljanna ban da kai kuma a nan duniyar ne ake gyara zuciya ba sai an mutu an shiga gabari ba ka gaya wa kanka gaskiya ka nemi hanyoyin da za su iya gyara ma sariranka koyanka dan fa ka nuna mutane salaha ka nuna kai na Allah ne shi fa Allah ya san me ke cikin zuciyarka kuma mutane ba su suke mutum hisabi ba Allah ne yake masa da ka nemi sulhu da Allah ka zauna lafiya da Allah ka yi mu'amala kai tsaye ta gaskiya kar ka zama mai dungu kar ka zama mai baki biyu kar ka zama mai fuska biyu la ilaha ula'i wa la ilaha ula' muzabzabi na bai na zane kar kai haka zan yi zan yi ba zan yi ba ba zan yi ba haka nake ba daidai ne ba a gyara mu daidai ne abi ne a yi haƙuri amma mutum ya zama yana zuciyarsa ba ta da kyau ya tuyi shar wa ya tuyi alkhair yana koyi shari yana koyi alheri a ciki duka to akwai ranar da Allah zai bankaɗo zuciyar kuma ya zama sakamakonsa shine ya shiga wata Allah kare mu islahu annafs yana yana kasance bi fusul qalb to yaya ake samun jin tsoron mutum ya sa wa zuciyarsa tsoron Allah shi kuma ana so ka rinka duba raunin ka kai annazuru ila naqa'is an-nafs wa ayubiha ka duba wai kai fadan adam ne kai fa kana da rauni ina da ina da ina kake da rauni sannan menene aibubbukanka in an zagi wancan yana da kaza yana da kaza kai ma ba mamaki kana da kaza kana da kaza tauyewanka kana da rauni watakila ba ka yin sallah akan lokaci kana da rauni watakila ba ka iya yin nafila kana da rauni karatun qur'ani watakila yana maka nauyi ba ka iya yi kana da rauni ba ka iya cirewa kai sadaka ba ka iya taimako ba ka iya ba ka kyautata wa iyayenka kana da rauni kana bid'a kana da rauni kana aikata abubuwa na haram ka duba rauninka ka gyara wannan gyaran shine zai gyara maka zuciyar ka gane aibunka illolinka mu'amalarka da mutane mu'amalarka da iyalinka mu'amalarka da yan uwanka mu'amalarka da makotanka mu'amalarka da abokananka menene uyub dinka menene shortcoming dinka menene weakness dinka menene damuwoyinka meye matsalolinka ka yadda an ta'tarifa bi dhanbika kai itirafi da laifinka wa ataraftu bi dhanbi faghfirli wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta bawa yadda cewa yana da aibu yadda cewa yana da matsala wannan kamar rabin warware matsalarsa ce menene dattin zuciya me yake kazantar da zuciya ya nisantar da ita daga Allah girman kai menene girman kai in gaskiya da raina mutane batrul haqqi wa ghamtun nas a gaya maka gaskiya ka ƙita kuma ka rena mutane kana da reni kana ganin mutane ganin banza kowa ba kowa bane kai kai ne mutum kowa bai isa ba kai ne isasshe kana wa mutane ganin banza baka mutunta maganarsu baka kimanta su kuma duk inda aka kawo maka gaskiya kai ba za ka ɗauke ta ba kawai abin da ka yadda da shi shine gaskiya ka shiga uku jiji da kai kumbura mutum shi kadai ita kumbura kamar fulawa an sa mata yeast yana jin shi ya isa ai baka isa batun da zaka mutu ai baka isa batun da kana zuwa ban daki ka tsuguna ai baka isa batun da kana da bukata dan adam zaka iya bukata wani abu wajen dan adam ai baka isa ba ai baka isa ba ai baka isa ba ga bukatu nan ake waye da kai jahilci ne mutum ya rinka kumbura yana jin ya isa saboda ko mulki ko sarauta ko matsayi na siyasa ko gwamnati da take hannun shi ko ilimin addini ko ilimin zamani ko dukiya kuɗi ko kadarori ko ‘ya'ya ko kaza ko kaza waɗannan abubuwa dai da suke sa mutum ya ji shi shi shi ne duka za su yi maka wani abu ne in kana rayayi za su yi maka wani abu ne idan kana da lafiya to ya kamata ka nesantar da kanka duk abin da zai iya kumbura ka karka yadda ka kumbura ko zuciyar ta ce ma kumbura ka ce a'a ki matse ni ba kowa bane ban kai ba da wannan salaf suka fi mu shi yasa zukatan su suka fi namu kyau sai dai mu karanta tarihin su mu ce Allahu akbar mu koma mu wuce mu koma gobe mu koma irin halin da muke kai riya dattin zuciya ne yin abu ba dan Allah ba don neman yabo don neman suna don a ce ya iya don neman girma don neman wata bukata nan gaba duk mutumin da ya waye gari abin da ake yinsa dan Allah ya yi shi ba dan Allah ba ya dan mutane to ana shaida masa cewa Allah baya ba da lada akan wannan aikin sannan kuma ran tashi alƙiyama sai ya kunyata shi zaka zo da aikin gaba ɗaya Allah ya ce ina wani gashi kayi kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza zai ce dan wa kai zai ce dan kai Allah zai ce ƙarya kake yi kayi dan wani ne da wani da wani ka je su biya ka lada yau Allah zai ce ni ba na biyan lada akan aikin da aka yi shirka da ni kisa suka ce arziya'u ashirkul asghar so kai iya kokarin da zaka yi duk abin da zaka yi kai shi me kai shi don Allah ibada ce taimakon wani ne wata nagarta ce hidimar da kake yi ta addini kai a karan kanka kake yi wa ba ba bukatar sai ka nuna wani kar mutum ya zo yana wani abu na addini don a gani a ce shi mai addini ne a wannan addinin fa kai zai amfana kai so ba bukata sai ka nuna wani ko ya san kana yi ko bai san kana yi ba tunda mai sama ya san kana yi ai ya isa to yanda mutum ya wayi gari abinda ake ake yin sa wa Allah sai yake sha'awar bari yayi mutane dan su gani kamar karatun Qur'ani kamar sallah kamar ibada ka wani nau'i na zikiri kamar wani abu sai mutum ya juya yana yi ne don mutane su gani su yi shi na Allah ne wallahi sunan wannan aikin aikin banza ko sallah kai Allahu akbar kana shigar da rabon wani a ciki cewa kana yi ne don wani ya san kana yi ko ko kuma ka iya to haka za ka yi ta ruku'i da su da a banza Allah bai baka lada ba wannan gyaran zuciyar jama'a wannan gyaran niyyar jama'a in ba mu kyautata muka yi da gaske ba fa za mu ɗebi shekaru muna yin wasu ibadu Allah ba ya karba ko matsalar shine mantuwa ne da mu ka yi abin ka manta shekara goma kana tsammanin ladan sa wajen Allah sai ka je wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura raunin gaskiya mutum ya zama bai da gaskiya a cikin zuciyarsa za'fu sidq karancin yaƙini bai da yaƙini garanti da tabbas akan ubangijin shi yana shakka akan Allah ya shakku bi maw'udillah alƙawarin da Allah yayi in masu kaza sun yi kaza za mu musu kaza bai yadda ba daka shi yasa baya yi akwai wanda bai gama gamsuwa da cewa in an yi kaza Allah zai mutane kaza nan sakaya ba bai yadda ba yana dai shiru ba zai dai karyata ba dan kana ce ya kafirta amma a fi qararati nafsihi shi a zuciyarsa bai aminta ba bai yadda ba qillatul yaqin bai da yaqini ga ubangijinsa bai da garanti tabbas akan lamarin ubangijin shi yana bautawa Allah ne ala harf tashattutun niyya watsewan niyoyi yau a can yau a nan mutum bai zama straightforward ba bai zama ya miƙe yana yin abu kai tsaye don Allah ba yana cutar da dan adam ga san zuciya alhawan nafsani mutum ya maida san zuciyarsa shine ubangijinsa abinda ransa yake so shine daidai abinda yake so shi zai yi duk abinda baya so kuma sai ya soke shi bai yadda abun wani mai kyau bane a'a san zuciyarsa shine mai kyau duk wanda ya jarabtu da wannan ya gamu da bala'i a rayuwarsa Allah ya yi masa waɗannan abubuwan da yin aiki ba a daidai ba adamu iqa'il amali ala alwajhi alladhi tardahu li rabbik kai aiki na daidai ta yadda ubangijinka zai yarda da shi kawai mutane mutum ya zo ya ta yin sallah ba tare da yana kokarin gyara ta ya yi mai kyau Allah ya karba ba yanzu ko kwangila ce fa ka karba za ka je kai wani sai ka ce a gyara a gyara saboda mai dubu kwangilan in ya zo ya ga akwai matsala zai rage ma kuɗi ko ya rusa kwangilan in mai gidanka fa yasa ka kai masa wani aiki ba kokari kake ka kyauta da yi mai kyau saboda ya karbi wannan aikin ko fenti kake a gidan wani in mai gidan ya zo so kake kana kallon yana duba so kake ya buɗe baki ya yaba wannan faɗan adam ne kuma kuɗi zai biya ka a duniya amma kana neman ya yaba maka amma na Allah sai ka zo ka yi shi haka in ka ga yadda wani yake sallah kurun yana yi ne kar a ce bai sallah ba bai da nutsuwa kwata kwata ba ruku'i mai kyau ba sujada mai kyau ba khushu'i ba tunanin Allah a cikin sallar Allahu akbar Allahu akbar sai Allahu nan da nan yayi ya gama kaddai ku ce ba ya yi kuma duk abin sa na ibada idan ya zo yi shi baya sa niyya a ciki ya kyautata inna allaha yuhibbul abda almutqinu amala Allah yana son bawa mai kyautata aiki inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za ka yi sallar nafila ka yi mai kyau ka yi cewa Allah ya karba in za ka yi karatun Qur'ani ka yi mai kyau in za ka yi ibada ka yi mai kyau in za ka yi zikiri ka yi mai kyau yanzu duba misalin tasbihi da mutane suke duba tasbihi abin tausayi wani sai a shekarar talatin ana irga mai tasbihinsa ba daidai ba gaggawa kawai ana yi ne don sauke nauyi ku lura da wani abu ba mutum yana yi ne don ya ji daɗi ya samu imani ya sauke nauyin da Allah ya ɗora masa ya yarda samu yardar Allah ba a kawai dai kar a ce bai yi ba kada a ce ya sallah bai ba suwar suwar suwar suwar suwar suwar suwar suwar suwar suwar suwar suwar suwar suwar suwar suwar ka ji ba abin da suwar suwar suwar suwar ya wani suwar suwar suwar alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah hak pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar kake cewa me kuka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar lakbar ya gama talatin da ukun sa ya shafa carbinsa ya tafi shine abin da ya dame shi ta ya Allah zai karɓi irin wannan aiki ko mutum ya zo yana karanta Qur'ani yana kuskure kuma ya ƙi ya je makaranta kuma bai yadda bai iya ba yana canja wasali yana ɓata ma'ana ba dai an ce ya karanta Qur'ani ba to ya karanta da wannan shine fasarar yau mutubular sarayar nan in an je kiyama sai Allah ya ware shi fa Allah inna Allah jamilun la inna inna Allah jamilun Allah mai kyau ne komai nasa mai kyau ne kuma yuhibbul jamala duk abu mai kyau shi Allah yake so Allah baya son tarkace ka gyara ka yi mai kyau ka yadda Allah yana kallon ka rashin yin aiki a daidai yana cutar da dan adam mutum ya shekaru yana gadara yana sallah sai ya je kiyama a lissafa mai gaba ɗaya shekarunsu tamanin da ya yi sallar da ya wata kila bai fita shekara uku Allah ya karba ba kuma abin tsoron shi ne an ce duk mutumin da aka je lissafin sallarsa a kiyama in yana da shekara tamanin aka samu sallah ɗaya babu ba ta yi ba to sai ya shiga wuta ya za a yi alfarma ɗaya da za a yi masa shine za a duba in yana da nafilfili sai a ɗauko cikin nafilfilin sai a yi mai topping sai a compensating sai a cika masa abin da ya rasa in kuma bai da nafila fa nafila ko ba kaɗan bace za ta iya biyan farilla nafila mai yawa ce take biyan farilla ba wai ɗaya ba fa da yawa saboda ba a ma iya kwatanta ladan farilla da ladan nafila azumin nafila sai ka haɗa da yawa Allah ya san iya adadin zai iya baka na farilla daya da ka ka kula karka tozarta karka bari wata sallah ta tafi wajen Allah mala'iku su tafi da ita ba a karbe ta ba waɗannan duk da na lissafa muku yana daga cikin uyub da afatun nafs datti da aibubbuka na zuciyar ɗan adam wa mufsidatul a'mali kuma da abubuwan da suke lalata aikin ɗan adam mutum ya yi aikin aikin a ɓace Allah ba zai karba ba abu na biyu daga cikin abin da yake taimakon bawa wajen gyara zuciyarsa ya zauna da Allah lami lafiya akwai tabbatarwa da mai matsayi matsayinsa tabbatarwa da wanda ya fi ka fifikon sa a kanka tabbatarwa da babba girmansa girmama na gaba mutunta masu mutunci tsare darajar masu daraja tun daga iyaye abokanan iyaye malamai a shiwagabanni sarakuna jagorori duk wanda aka ce yana gaba da kai yana cikin alamar imani ka ba wa na gaba da kai girmansa koyaya rashin wannan abu ne da yake illata zuciyar ɗan adam daga ƙarshen zai waye gari ya takabbar wa ya tabbatar ya ta girman kai ya ta nuna isa ya zo yana rena babba yana rena na gaba da shi wani mahaifin shi kira shi ce kai wane na ce kai kaza ka je ka mayar musu kayan su sai ce kai zaka biya ni ne na mayar musu uban sai gaya wani biya da Allah kai zaka biya ni ne yau saboda rashin ganin girman na gaba iyaye da yawa lallaba yayan suke yi wallahi malam iyaye da yawa ba su ga garanti akan yayan su ba ka da tabbacin in ka ce yayi zai kai ba ma yaro namiji ba yarinya budurwa ma wallahi sai tafi karfin ka a gidanka abinda take so shi za ta yi abinda ta ga dama shi za ta yi kai ma din ba mamaki ka wulakanta naka iyayen ko ka tauye wani hakkin na Allah Allah ya zo ya jarrabe ka a gidanka ka bada umarni ba za a bi ba ba da fi ciwo a ce yau ɗanka maniyinka wanda kai ne sababin zuwansa duniya ka ce yayi bare ba ko ya zo ya yaƙe ka ko ya zo ya faɗa da kai kuma wannan ciwo ne na al'umma rashin ganin mutuncin masu mutunci alamar taɓewar al'umma shine lokacin da mutane suka wayi gari ba sa daraja masu daraja ku sani cewa aƙidar mu ce da'awar mu ne mutunta duk wani na gaba ko mai mulki ko mai sarauta ko malamin addini ko wanda ya haife ka ko da yake gaba da kai ko yayanka ko kwana ɗaya mutum ya baka manzo Allah ya ce yana daga cikin imani ka girmama wanda yake na gaba babba musamman mai furfura iyayenmu da kakanni a da a gidaje na san lokacin da wallahi malam idan mutum yana da 'ya'ya uku hudu biyar shida daga tasowa daman ba wani yaro da zai ce wa na gaba da shi ya kira sunansa gayan sai zai ce yayawa ne ko addawance ko yayawance to yanzu kokari ake kai kanka uban in za a kira sunanka ma a dan yafa maka baban ma shi kake nema tukunna ballantana wai yaya wai babba a gida wai kani wai rinka ganin kimarsa yaro zai iya zama ya ta gaba da yayansu shekaru aru aru wasu dai uban su daya kuma zai iya waye gari ba gulda isi ce masa yayi kokari yayi haka muke rayuwa shi sa muke wahala shi sa muka kasa kama zaran shi sa muka kasa fahimtar daidai matakka ba ta ganin girmanka matakka kai ka auro ta kai ka ajiye ta kai kake ciyar da ita kai da ayoyi da hadisai duk an ce ta bi ka amma ba za ta bi ka ba za ta iya daka ma tsawa za ta iya daga maka yatsa ta ce kai din banza kai waye duk abin da za ka yi ka je ka yi sai ka ce Allah ba ki hakuri sai ka juya ka tafi kuma haka za ka kawo mata cefane kuma bayan la'asar dolenka abubuwa sun lalace batta maganar shugabanni kam yau in ka ga an ji tsoron shugaba ana jin tsoron ko ya kama mutum ne amma wanda ba da wanda ba zai kama ba wanda ba zai ce kaza ba to za a iya keta shi karamin mutum khisis wulakantacce zai iya bude baki ya kira shugaban sa ya duddura mai ashar ya zage shi ba ma shugaban siyasa ba a'a ba sarake ba ma ba sarake ba shi da ba da ƙuri'a ka zaɓe shi ba malamin addini ma bai da kima a yau a cikin wasu a gurin wasu cikin al'umma nan za a iya kiransa a wulakanta shi a zage shi a fata shi a komai kuma ba abin da zai faru duk mutane suna ganin abin burgewa ne ai an isa ba a jin tsoron kowa an yi kaza amma kuma shari'a ta ce mu mutunta duk mai mutunci to haka za mu tafi to wannan ka rubuta ka ajiye yana daga cikin dalilan da yake dan kofar da mu ya ajiye mu abubuwan suna ta lalacewa muna nan a zaune dai jiya yau ibn qayyim yake cewa yana cikin tsarkin zuciya har ta kai ga mutum ma wani abu naka ne haƙƙi naka ne ma kar ka fito da shi ƙararrawan mutane ka ce sai an ma kaza sai an ma kaza yanzu misali kai ya kamata a girmama ka kaga hakinka ne a girmama to yana cikin wato kamala kawaici abin da ya cancanta a nema din ma ba sai ka nema ba kar kai ta yaki ka ce sai an maka sai an maka in ba a maka ba za a yi kaza ba za a yi kaza da sauransu ibnu taymiya Allah ya masa rahama yake cewa masanin Allah duk wani masanin Allah to baya zuwa yana bibiyar wani ko ito da tashi ko wulakan tashi ko ya ce bari masa kaza saboda ina da hakki na akan shi kuma ba zai je ya ce sai an masa kaza sai an masa kaza ba da ta hanyar daga'i da girman kai da nuna da isa a'a annabi ya gaya mana a cikin hadisi dan bayanin irin waɗannan mutane Allah yana son bawa wanda yake mai takawa mai wadatar zuci mai boye kanshi at-taqiyyu al-ghaniyyu al-khafiyyu hadisin Imam Muslim da Imam Ahmad abinda ake nufi wata riwaya da Imam Muslim yayi bayani irin wannan mutane yace da yawa za ga wani mutum gashi da firkitaccen gashi ash'asa akbar ga kura ba wani kimtsi a tare da shi ko ba wani mutum mai daraja ba idan mutane madfu'un bil abwab annabi yace in yazo aka zo kofa ma za a wuce ture shi ake yi saboda bai da wata daraja akwai mutanen da ko wuce aka zo sai a ce ture shi a ce kai matsa da Allah komin shekarunsa komin girmansa komin kaza dinsa sai a ture shi madfu'un bil abwab lesh saboda bai da wata kima idan mutane amma irin waɗannan mutanen kuma in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi akwai waɗanda inda wani zai yi rantsuwa a cikin su ya rantse da Allah ya ce Allah sai kai kaza ya ce wallahi sai Allah ya baranta mai da rantsuwa saboda tsabar yadda Allah yake son sa amma ku kuma ba ku san sa yana da girma a wajen Allah amma ku a wajen ku ku ba mai girma bane saboda ku mai girma a wajen ku mai babbar riga mai girma a wajen ku wanda yake da mulki mai girma a wajen ku mai kuɗi a hannunsa mai girma a wajen ku mai alfarma mai girma a wajen ku mai kenan yani bal tusirun al hayata dunya wal akhiratu khairun wa abqa abun duniya shine a gaban ku shi kuke bibita shine girma ku mutane amma a wajen Allah kuma akwai mutumin da shi bai da waɗannan abubuwan bai da alfarma ba a ma san shi ba bai da rigar kirki bai da bai da bai da bai da amma law aksama ala Allah la abarahu da zai yi rantsuwa ya ce Allah sai ka yi ruwa yau din nan kafin magariba wallahi saboda shi kadai a duniya sai Allah ya ce wa mala'iku a sauki ruwa dan amsa biyan bukatar bawa nan akwai su a wani hadisin wani mutum ya zo wucewa manzo Allah sallallahu alaihi yace da sahabbai me za ku ce akan wannan bawan Allah mutum ne babba mai matsayi mai kaza mai kaza duk an tara mai abubuwa na duniya sahabbai suka ce tab ai wannan mutumin duk inda ya nemi alfarma ai sai an yi masa yi a garin nan wannan mutum ya rasu duk inda ya je neman aure wallahi sai an bashi wannan mutum ya rasu inda ya yi magana sai an ji shi annabi ya shiru bai ce komai ba sai wani tallaka ya zo wuce miskini gashi gashi nan ba rigar kirki ba kaza ba kaza ba kaza sai manzo Allah ce to wannan fa suka ce a ina wannan ai ko ya nemi wani abu a garin nan ba wanda zai bashi saboda ba san shi ba in ya nemi aure ma ba za a bashi ba duk wata alfarma da zai ce kaza kuma da zai zo yana magana ko kula shi ba za a yi ba ko yanzu din a cikin mutane ko wanda zai zo yana magana Allah wani cewa zai kai mawukaci ne wannan ku tabu ku rabu da shi saboda ma'aunan da mutane suke aunawa na duniya ka samu wannan abin da zaka samu wannan privilege a saurare ka a girmama ka din kai a zahiri baka da shi haka ba za saurare ka ba sai manzon Allah ya ce da su sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan guda ɗaya wannan na ƙarshen wannan guda ɗaya na ƙarshen wanda bai isa ɗin ba a wajen Allah shi shi kaɗai ya fi cikin duniya irin waɗancan na farko da a ce a samu cikin duniya fal da irin wancan na farkon kuma wannan shi shi kadai to a wajen Allah shi kadai wannan ɗayan shi zai zaba shine mai matsayi a wajen Allah wannan hadisi abin da yake nunawa ka bi hankali girman kai nuna isa wulakanta mutane to zo ka wani baka san mutum baka wulakanta shi baka san mutum ka nuna bai isa ba wataƙila bawan Allah ne wataƙila ya fi ka matsayi a wajen Allah wataƙila sai ya riga ka shiga aljanna Wataƙila a kiyama kana kallon sa zai ɗaga ma hannu ya yi gaba tuntunin don bai da wani abin da zai tsaye da shi shi nan da nan zai shiga kai kuma kana nan tsaye ana maka dogon lissafi tukuna duk inda ɗan adam yake kula da mutuncinsa kowaye kuma ka kula da darajarsa ka kula da kimansa kar ka yi amfani da zahirin mutum ka tozarta shi ka wulakanta shi kai masa kaza kai masa kaza annabi duk ya ci gaya mana wannan hadisin bukhari mala'ika da ya canja kama ya shigar wani kuturu ya shiga wani kaza ya shiga akai mai kaza akai mai duk annabi ya gaya mana babu lokaci ne zamu faɗa idan wannan yana nuna mana wani abu ashe yana nuna mana mu'amalanci mutane dan Allah ba wai mu'amalance su dan wani abu na duniya ba ibnu qayyim yace waɗannan suna da matakai kala-kala kamar haka dabakar farko me yasa suka samu wannan matsayi irin wannan mutane da Allah ke son su suna da ulul himma himma ce da su ta gaske a wajen bin Allah sannan kuma safat usuduhum qasd zuciyar nufinsu mai tsarki ne abinda suke niyyata duk manufofinsu masu kyau ne amma shi kyakkyawan manufa ba gani ake a rigar mutum ba yi ba allo ake rubuta shi ana yawo da shi ba Allah kadai ya bar wa kansa sani sai kuma mu'amala ta yau da gobe yace safat qusuduhum sulukin su mai kyau ne ɗabi'ar su mai kyau ne tarbiyar su mai kyau ce su yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su mutane ne waɗanda kullum abin da ya dame su ya za su nemi yadda Allah shi ne yasa suka samu wannan matsayi ɗin ya ce amma fa walam yusabu ila ayi ismin ba wani sunan da ake gaya musu saboda matsayi ba a iya nuna su ma a ce wai har ya kai ya isa ma a nuna shi zai wuce ma ba san ya wuce ba zai zo ba san ya zo ba akwai wanda zai zo wuri ba san ya zo ba iya tauma ba san ya tafi ba bai da wata kima bai da daraja idan mutane yace ulaika zakhairullah ibnu qayyim yace waɗannan sune ajiyar Allah wannan shine tanadin Allah ajiyar Allah a bayan ƙasa haisu kanu duk inda suke Allah ya daga darajar su Allah ya kimanta su suna da himma ta gaske sai ya misalta cewa ita himma madaukakiya din nan shine kada mutum ya kuskure ya tsaya a gefen Allah ma'ana ka ji cewa kana kusa da Allah kullum kar mutum ya rinka jin abin da Allah yake so shi gaskiya baya son su sosai yana dai yana ganin addinin nan an takura masa matsantawa ne wala taqif yace kada ka tsaya dunallahi a gefen ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma kakka yadda ka fifita wani abu akan Allah za a iya baka wani abu na duniya ka ba da Allah ma'ana akwai wani abu mai kima a idanka sama da Allah a'a wala tarda bi ghairihi badalan minhu kada ka yadda wani abu na duniya a canja maka a baka shi a raba ka da Allah mulki ne sarauta ne dukiya ne kaza kaza kaza kaza ne mai ulul himma nake muku bayani shine wanda ba zai taba yadda da wannan ba duk abin da za a je a dawo Allah shine a gaban shi kawai kuma baya bin son zuciya kullun so yake ya faranta wa Allah ya zama yana kusa da Allah baya kokarin ya tozartar da kansa akan al'amura waɗanda suke huzuzu alkhisisa alfaniya raban duniya wulakantacciya ƙarariya baya ta da hankalinsa akan abin duniya sam shi lahira ce a gabansa shine irin wannan mutumin yace himma madaukake alhimmatul aliya da malamai suke faɗa kamar tsuntsaye ne guda ɗari kaza wani yana can sama kaga tsuntsun da yake can sama shi yafi himma shi yayi sama sosai duk tsuntsun da yake can sama ƙarshen sama to ko jifa aka yi ko wata masifa ta faru na ƙasan zai fara samu shi ba zai same shi ba to haka bayan Allah muminai ibn qayyim yake cewa duk masu himma madaukakiya to Allah yana kare su kare su da tsare su daga dukkan fitantanin duniya za su zo su shashafi wasu amma shi himmarsa ta yi nisa bai ma san me ake ciki ba Allah ya ba shi kariya sannan kuma suna da manufa mai kyau shine safa'ul qasd wanda nayi bayani duk abin da zai iya bata musu manufar su ya tashe su daga hanyar Allah a ba su yadda ba ya ku yan uwana a ƙarshe ina mana wasiya da babban abin da zai taimake mu akan wannan shine neman ilimi mu san Allah mu san shari'ar Allah mu san tarihin magabata wannan shine zai taimake mu kuma mu yi tafaqquh fi din mu yi aiki da addini kabi yake cewa Allah ya wahayi wa annabi Musa cewa ya kai Musa ka koyi alheri kuma ka koya mutane alheri ka je ya kai Musa ka je ka koyo alheri kuma ka koya mutane alheri Mana duk inda kake malam ka koyi alheri kuma ka koya mutane alheri ilimi ne ko sana'a ko wani abu dai ya zama kai mai taimakon mutane ne mai agaza mutane ne yace saboda ni na yi alkawari Allah yake gaya masa sai na haskaka kabarin duk mai koyar da mutane alheri da duk wanda yake kokarin koyon alheri kuma ba zan taɓa barinsa a cikin wahda cikin kadaici da damuwa a cikin kabarinsa ba har abada al-hasan al-basri yana magana akan masu tafakkur fi din fahimtar addini fikihu in an cewa ne faqihi ne yace hakikanin faqihi shine mai gudun duniya mai gudun fitinar duniya wanda bai bari duniya ta canja masa manufa ya tashi daga layin Allah ya kama layin shaidan az-zahidu fi dunya ar-raghibu fil akhirah mai kwadayin lahira al-basiru bi dinihi mai basira akan addininsa wannan shine faqihi ya san addini yana lura al-mudawimu ala ibadati rabbih wanda yake dawwama akan bauta a ubangijinsa al-wariqu mai taka tsantsan alkafu mai kamewa an aradul muslimina akan mutuncin musulmi duk inda zai taba mutuncin musulmi baya yi duk abin da zaka yi a ce yau ka ci mutuncin wani ko ka taba mutuncin wani in kana so ka shiga cikin yan ulul himma to kar kai amma duk mai cin mutuncin wani to ya shirya ranar da shi ma za a ci mutuncinsa wanda bai kai shi ba sai ya ci mutuncinsa ya keta shi wannan kuma sunna ce ta rayuwa ko kai ko kar kai ko ka yadda ko kar ka yadda duk wanda yake yi wa mutane ba daidai ba to ya shirya ranar da shi kuma zai fada hannun wasu da za su zo shi aljaza'u min jinsi al'amal kama tadinu tudanu wal jaza'u min jinsi al'amal al'afifu an amwali faqihi na kwarai mai kamewa akan dukiyar mutane bai cin dukiyar mutane yana tsoro in dai haƙƙi ne na kuɗi ko dukiya ta wani baya tabawa baya tasarrufi da shi wannan shine wanda ya gane addini shine hakikanin fahimtar addinin da ake so at-tafaqquhu fi din din kai dan uwa mai sauraro ina maka wasiya ka shagaltu da abin da zai gyara maka zuciyarka da farko kafin ka shagaltu akan haska wasu gyara ciki kafin ka gyara rigarka ta waje yi kokari ka kore dukkan asifatu zamima sifofi marasa kyau abin zargi abin ƙi a zuciyarka a mu'amalarka sannan kafin ka nuna wa mutane a waje cewa kai na Allah ne ka bar kwaɗayi kwaɗayi mugun abu ne kwaɗayi tozartar da mutum yake yi kwaɗayi wulakantar da ɗan adam yake yi kwaɗayi zai mai da kai ba kowa ba ka yi kwaɗayi a wajen Allah ka daina kwaɗayin abin hannun mutane ka daina miƙa wuya kana leƙe sai ka gano abin da wane yake ci wane yake sawa kai kullum rayuwarka sha'awar abin wani kake yi kai kai ba za ka je kai kuka ka ya Allah ya baka ba kai ba za ka je kai kokari ka nema a shagon ka Allah ya baka ba a'a me yasa wane ya samu ni ban samu ba wane yayi ni ma sai nayi irin na wane wane yayi kaza sai nayi irin na wane wane ya je yayi aure a gari kaza sai nayi wane ya bude shago kaza ni ma sai nayi wane ya suka riga kaza sai nayi wane yana yin kaza ni ma sai nayi gaba ɗaya rayuwarka ta kare akan duba yayawa ne yake rayuwa baka fiye damuwa da kai ka gyara zuciyarka ba masu kokarin gyaran wasu ku yi kokari ku gyara zukatan ku kuma kar ka je kana ta gyara wani kana gyara wani kuma naka a cikin datti kana kore wani kashi kai kun kana cikin kashin nan sharkab aib la tanha an khuluqin wa ta'ti mithla arun alayka idha fa'alta azimu kar ka yi wannan hassada riya nuna isa a kori zuciyarka daga waɗannan abubuwan qabla islahi ghairika kafin ka gyara wannan ka fara karanta littafin Allah shagaltu da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama binciki ilmomi na Qur'ani tafsiri gane ma'anar mai Allah yace nasikh da mansuhi ayar da aka shafe da wanda ta shake ta shafe wata da wani wannan shagaltu da sunna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin fassarorin su da ma'anonin su daga bakin malamai na kwarai masu tsoron Allah wanda za su hada ka da Allah salaf magabata sun kasance suna fifita neman ilimi su san Allah su san yadda za su rayu a matakin farko a rayuwarsu shi suke fara yi akan komai Imam Ahmad aka ce wallahi ko aure bai ba sai dai shekara 40 yana karatu tukunna 40 dubajen shekara 40 aurensa na fadi amma duk da haka ya haifi su Abdullahi ya haifi su Salihu ya haifi wance ya haifi wance Imam Ahmad saboda ulul himma neman ilimi neman karatu neman sanin Allah su sun fi fifita su fara sanin Allah kafin su san duniya ni ko yanzu ni da kai abin da ake fara nuna wa yara su sanya duniya cike tukunna kafin ma a fara kai su islamiyya kafin ma a fara sanar da su Allah duk mun yi inki babi gaba ɗaya abinda muka damu mu ɗora wa yaran mu samu ilimin zamani amma ba su iya addini ba yara sun girma suna yawo a titi amma ba san Allah ba yanzu wani yaro na aka kama shi aka kashi aka kashi a gurin alkali yana mai tambayoyi cika cikin musulunci bai sani ba ana nuna ana haska a duniya abun kunya yaro balagagge ga aski kuma yayi amma ya iya satan mota ya iya kwacen waya ya iya tsallaka gida ya iya yanko mastaki ya saci mota ya iya balle shago ya iya satar takalmi ya iya ya iya duk wannan an koya masa ya iya amma wallahi bai san shiga cikin musulunci ba farillan alwala wallahi bai iya ba sunnonin sallah bai sani ba farillan sallah a musulunci gaba ɗaya bai san shi ba kuma amma dan musulmi ne da uwarsa da uban shi to za ka yi mamaki mai riga mai kyau mai mota mai kyau din ma in ka ritsa wani a hanya ka ce a gaya ma shi kashin musulunci zai ce dan dakata ba zan tambayo tukuna suna nan da yawa lesh saboda sakaci ba mu damu da mu nemi ilimin addini mu san larura ta rayuwa akwai abin da ya zama dole sai ka san shi kafin ka je ko ina ba a yi ilimi dan Allah kada mutum in ya yi ilimin kuma ya yi ilimin dan duniya akwai ulama'u su'i akwai ulama'ul akhira malaman munanan malamai malaman banza su ne ulama'u su akwai malaman lahira ba malaman duniya ba to yi kokari ka zama malaman cikin malaman lahira masana Allah don neman lahira ba wai ka zama cikin ulama'u su ba su waye ulama'u su wanda sun san Allah sun yi ilimin amma dan duniya su kullum burinsu a tana'um bid duniya kaga malami abin da yake gabansa ya zai samu duniya kuran wallahi wannan aibu wallahi aibu zai iya wulakanta kansa zai iya tozarta iliminsa zai iya wulakanta ƙur'aninsa zai iya tozarta sunnarsa in dai zai samu duniya to ya yadda ya samu wannan duniyar ko da zai wulakanta wannan damar da Allah ya bashi ta matsayi da ɗaukaka wannan ya zama cikin ulama'u su neman burin kullun jin daɗi kullun kai dai ka ji daɗin duniya shine burinka ba wai ka ji daɗin lahira ba ai an yi asara in wanda za su ce wa mutane su bi Allah su suka fi kowa wucewa gaba wajen yaƙo duniyar a samo ta a ji daɗinta suna nuna mutane in baka samu duniya ba kai ba kowa bane la la ba haka bane sannan at-tawassulu ila al-manzila neman matsayi a duniya inda ahli duniya mutum ya yi ilimin addini amma ya yi ne don ya samu matsayi a wajen mutane abu huraira ya faɗa duk wanda ya nemi ilimi irin wannan annabi yake faɗa cewa la ya ta'allamu illa li yusiba bihi ardan min ad-dunya ya yi ilimin ne don ya samu wani mulomo na duniya kaga ya canja niyya zuciyar ba kyau lam yajid arfal janna wallahi ko kashin aljanna ba zai ci wanda za a fara hura wutar jahannama da shi malamin da ya san Allah ya kauce wa Allah ya mai da neman iliminsa ya mai da shi neman duniya da su ake warwasan duniya ya manta da Allah ya tozartar da addininsa ya tozartar da ilimi don ya samu duniya wannan da su za a fara hura wutar jahannama inji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kisa malamai suke cewa salaf wanda ya fi kowa nadama a wajen mutuwa wanda ya ilimi na addini ya san Allah amma kuma ya wuce gona da iri akan duniya za ka sai an bi a hankali akan neman duniya mai ilimi zai iya sauka da kan layin ilimi kaga yana neman mata kaga wannan mai ilimi ne an san shi yana da ilimi amma ana bincika daga yana neman mata ya yi zina da waccan ya rungume waccan ya rike waccan ya yi subhanallah ko haram kaga da shi ake cin haram da shi ake rashin gaskiya mutum ya tashi daga matsayin da Allah ya masa ya hau wani layi daban wannan shi yafi kowa nadama haka salaf suka ce ashaddun nasi nadamatan indal mauti alimun mufrid amma malaman lahira su ne wanda suke daukan duniya wulakantacciyar abuwa ce bata kai ta kawo ba me ake nufi da wulakantacciya bata isa su rabu da lahira su rabu da Allah dan su su su su same ta ba ko za su neme ta ba ta hana su tuna Allah wala tansa nasibaka min ad-dunya suke yi wa sun kama asana Allahu ilayka wala tabghil fasada fil ard ba wai ba sa ci ba suna ci suna sha suna saka riga suna komai amma wannan duniyar ba ta isa saboda ita su bar Allah su rungume ta ba su yi abun kunya ba ba sa yi su a wajensu a duniya haƙira wal akhiratu sharifa duniya ce a ƙasa lahira ce a sama kuma su a wajensu malaman Allah da duniya da lahira wato kamar darrace ne kamar kishiyoyi ne guda biyu duk inda kishiya ta da kishiya za ga ba sa son juna ko ba sa shiri da juna sai kaɗan a cikinsu to duk wanda ya rungumi duniyar ita yake so zai iya fifita duniya saba Allah to ya shiga uku da haka ya kamata yan uwa mu kokari mu kiyaye wani malami Allah ya masa rahama ana ce da shi shaqiqul balkhi ya gaya wa almajirinsa hatim ya ce ai ka zauna da ni wani lokaci ko wani misali ne malamai na da ai ka zauna da ni a wani lokaci ko ya ce ya ce to me ka koya a wajena ya ce na koya abuwa guda takwas ya ce abu na farko ka koya mun cewa ni na lura da mutane a duniya kullu shaksin lahu mahbub duk wani mutum yana da masoyi yana da abin da yake son shi kai ma kana da masoyinka ni ma ina da masoyina ke ma kina da mai son ki duk wanda ka gan shi a duniya yana da mai son sa yace amma abun mamaki da zaran mutum ya tafi kabari duk masoyansa sai su gudu sai su tafi su bashi to ina soyayya take kana so na yabam tafi da kai kabari ba duk yanda da yake son uban shi bare bi shi kabari ba duk yanda aboki yake son abokinsa bare bi shi kabari ba yace sai na gana rayuwar haka take in mutuwa ta zo faraqahu mahbubahu masoyinka sai rabu da kai yace kawai sai nace faja'altu mahbubi hasanati kawai ni sai nace masoyina sallata azumina kira'ata karatun qur'anina salatin annabina zikirina aikin alherina ni su ne kawai masoyana na su ne na rike nake ta kula da su bana wasa da su saboda duk wani dan adam da zan iya rikewa a nan duniya ina mutuwa zai rabu da ni yace dan su zamanto suna tare a kabari na su ne za su raka kuma annabi ya faɗa kowane mutum yana barin komai a duniya cikin masoyansa amma aikinsa shi yake bin sa kaga sallar ka nan da baka yi nafila kaga karatun qur'ani nan kake sakaci baka yi kaga azumin nafila nan da baka yi kaga zikirin nan da baka yi kaga kaga kaga wallahi waɗannan su ne in ka mutu duk za mu raka ka mu kai ka kabari mu binne ka muna kuka ka tafi ka tafi ka tafi sai mu dawo gaba daya wannan ayyukan kuma su ne za su zauna da kai a cikin kabarinka ka nutsu abu na biyu da na koya a wajen ka ya kai malam yace na lura da faɗin Allah wani hannansu anil hawa bayan Allah mu mene na kwarai yan aljanna su ne masu hana ransu bin son zuciya ya ce fa'ajhattuha na takura wa raina tunda na ji wannan aya sai na takura wa raina in yi ƙoƙarin in kori dukkan wani son zuciya har sai da na mai da ita a dole raina tana ban Allah a dole ta na uku ya ce ni na ga duk wani wanda yake da wani abu mai kima a nan duniya ya hafazu yana kula da shi gashi nan na baka asamin duk wanda yake da wani abu inda yana da daraja to zaka yana kula da shi mara hankali shine abu mai kima a wajensa ba zai kula da shi ba gidanka ne motarka ne abun hawanka ne shagonka ne kasuwancinka ne menene rigarka ne wayinka duk abu mai kima da kake da shi a duniya sai kana kiyaye shi yace kawai sai kuma naji Allah yana cewa ma indakum yanfad wa ma inda Allah bak duk abin da yake wajen ku kuke gani yana da kima da daraja ko mara daraja sai ya kare amma na wajen Allah shine mai wanzuwa yace sai na me da duk wani abin da yake da kima ni a wajena kawai sai na ce ya Allah na baka shi kawai sai na ce na Allah ne wannan abu in dai Allah ya yi magana akan wannan abun to ni ina fifita san Allah akan wannan abun yace ba komai ba saboda in Allah ya ajiye min abu mai kima to zan fi samun sa akan inda bashi a hannun yan adam abu na hudu yace naga mutane suna ta komawa sun mai da hankali akan tara dukiya da neman dangantaka da matsayi a duniya kuɗi, arziki, dukiya, mulki, matsayi, sharaf, ɗaukaka. Yace kuma wannan ba komai bane ni kusa na duba Allah yana cewa inna akramakum inda Allah ya atqakum wanda yafi kowa girma a wajen ku shine mai tsoron Allah. Yace ai kawai sai ne ta kokarin ne aiki in zama mai takawa dan in zama ina da karamci ni a wajen Allah. Sai na fahimci cewa mai matsayi, mai kuɗi, mai mulki, mai sarauta, mai kaza, mai kaza ba shine mai matsayi a wajen Allah ba. Wai mai matsayi a wajen Allah mai takawa. Abu na biyar, yace na ga mutane suna ta hassada. Lalle a duniya ana ta hassada, ana ta hassada. Amma sai na duba faɗin Allah tabaraka ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum Allah ya yanke zance ce yo ai rayuwar taku gaba ɗaya mu muka raba muku ita to me na hasada yace fataraktul hasada kawai sai na gane duk wanda naga yafi ni Allah ne ya ga dama ya bashi ni kuma da ban kai shi ba haka Allah ya ga dama to in ne hasada ina yi da Allah kenan daga nan na daina yin aikin na daina hasada abu na shida yace naga mutane suna ta gaba suna ta kiyayya a duniya wani baya son wani wani yana fushi da wani wani ya kullaci wani yace sai na tuna fadin Allah inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa lalle shaytan maki ne a gare ku ku rike shi a matsayin maki yace wallahi daga nan tunda Allah ya gaya mu waye makina sai na daina gaba da duk wani dan adam fatarabtu adawatahum na daina gaba da su nace shaytan kai ne abokin gaba na dan kai ne Allah yace in rike kan matsayin abokin gaba abu na bakwai naga mutane suna wulakanta kawukan su kwarai da gaske suna tozartar da kansu akan neman dukiya da arziki har mutum ya je ya wulakanta kansa akan neman duniya sai na tuna fadin Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin sai na ji Allah yana cewa ai duk wata dabba duk wani abin da yake bayan ƙasa ba wanda yake azurta shi in ba Allah ba to dan me zan je wulakanta kaina ina neman arziki a wajen wani ba Allah ba yace fashagaltu bima lahu alayya sai na shagaltu da yi aikata abin da Allah ya ɗora min ni a kaina na bar abin da wake ba na hannun Allah ba ko ba zai kai ni ga Allah ba abu na ƙarshe ya ce na ga mutane suna ta tawakkali suna dogaro da sana'a suna dogaro da kasuwancinsu suna dogaro da lafiyar jikin sun ɗauka wannan ɗin shi ne ƙarshe gaba ɗaya ya ce ni kuma kawai sai na tawakkali ga Allah tabaraka wa ta'ala dan Allah ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله